الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam da sheikh imam al-hafiz abi muhammad taqiyuddin abdulhani bin abdulwahid bin ali bin surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani akan babe wanda yake bayani dangane da abin da ya shafi gindaya sharaɗi a cikin harkar kasuwanci ka gindaya wa mutum sharaɗi to idan sharaɗin ya zamanto bai ci karo da addini ba bai ci karo da faɗar Allah ba bai ci karo da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan sharaɗi ne wanda yake amsashe a cikin addini amma dukkan sharaɗin da ya saba wa alƙur'ani ya saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu to za a je shi ko da sharaɗin ya kai ɗari to a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan sabon babe wanda shi ma wata ma'amala ce wanda ta zamanto ruwan dare gama duniya a wajenmu wanda kuma zai mana bayani akan haramcinta na'am bismillahir rahmanir rahim باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء باب الربا والصرف to wannan babi yana bayani dangane da haramcin riba bai halitta bawan Allah musulmi a mu'amalar shi ta kasuwa ya zamanto yana kuɗi da ruwa idan aka ce an riba shine in ma ta zamanto ribal fadli in ma ta zamanto riban nasi'a ribal fadl shine riba wanda take ta ƙari an gane riba ta ƙari shine na arijika goma a wajenka idan na tashi zan dawo maka da jika goma nan in ɗora jaka a kai ya zamanto in jaka ɗari na amsa din jika goma akwai jika guda kenan zan kawo maka jaka ɗari da goma idan miliyan guda na amsa in na tashi zan kawo sai na kawo miliyan ɗaya da ɗari ɗaya to wannan babi zai tattauna akan abin da ya shafi haramcin yin wannan mu'amala sannan kuma akwai riban nasi'a riban nasi'a shine in zo in amshi bashi a wajenka na jika goma in ce ishirin ga watan nan zan kawo maka misali yau muna sha biyar da wata in ce kenan nan da kwana biyar zan kawo maka jika gomar nan yanzu nan da kwana biyar da ta yi bin samu jika goma ba yanzu in baka haƙuri ka ce to wani ka san huda ma dan kai ne na baramcin jika goma nan ka san yanzu in a hannuna take ko nawa za ta ƙaru shi kenan in ce to ƙara min dele ne kuma sai ka sai na ɗan ƙara maka wani abu ka ce to yanzu zan ƙara maka sati guda amma jika biyu za ka bani akan jika goma sai ya kawo sha biyu in ce na yarda wannan ita ce riban nasi'a riba wanda take ta jinkiri lokacin biyan bashi ya yi amma kuma babu kuɗi a wajen shi wanda ake bin bashi ya zo ya nemi alhurmala a ƙara mishi a ce ba za a ƙara mishi ba sai dai a ƙara mishi wani kuɗi idan ya tashi zai dawo ga uwar da ya amsa kuma ga ƙarin da ya ɗora a kai to wannan ita ma ta haramta a addini na musulunci wasarf da kuma bayani dangane da abin da ya shafi canji yanda ake yin canji a addini na musulunci akwai canji wanda muke yi wanda addini na musulunci ya yi hani game da irin wannan canji ɗin to zai tattauna a kai an umar bin al-khattabi radiyallahu anhu qala Hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga Umar ɗan Khattab, na biyu daga cikin khalifofi na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi, Umar ɗan Khattab ya ce jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Azzahabu zahabi wato, canji na zinari da zinari ɗan uwansa, canji na sefa da sefa, riban, wannan riba ne, illa ha'a wa ha'a sai dai hannu da hannu. Ka bani jika goma idan zan canza maka in ɗako jika biyar biyar bi in damƙa maka amma ka bani jika gomar ka babu canji a guri na yanzu in ce zan tara maka wannan bai halitta ba addini na musulunci an gane ko abin da yake ya halitta shi kenan yanzu da kuɗi na jika goma ko na zo gurin ka canji babu canjin jika goma amma kana bukata i ina bukata to ka dawo da marece insha Allahu lokacin za a samu canji shikenan in koma da jika goma ta a ajihu da marece in dawo amma ba zan ɗauki ba jika goma in baka kai kuma sai wani lokaci za ka bani canji shine baya halitta yin haka nan an gane duk wani canji in ka je ka in dai matsayin su kuɗin duka ɗaya ne irin sefa ne sefa da sefa shine zinari da zinari kenan ko nera da nera ko euro da euro kowane irin kuɗi in dai a cikin shi ne za a yi canjin ba wani masanya ba ne ba irin za ka shiga nigeria ba ne za ka je ka boda a maka canjin naira an gane ku to wannan riba ne sai dai in hannu da hannu za a yi an gane da kyau walfiddatu bilfidda hakanan azurha da azurha yan uwarta idan za a yi canji na azurha da azurha yan uwarta ka kawo naira dubu ɗaya kana so a maka ‘yan ɗari biyar biyar ko kana so a maka ‘yan ɗari biyu biyu to ita ma wannan riba ce sai dai in hannu da hannu za a yi hannu da hannu ka amshi dubu ta ka gani in amshi ɗari biyar biyar guda biyu ko in amshi ‘yan ɗari biyu biyu guda biyar an gane da kyau to haka ya kamata a ce a yi walburru bilburri haka nan kuma musanyan alkama da alkama ‘yar uwarta, ka zo ka ce kana buƙatar alkama wanda take ta nan, wanda take an noma ta ne a garaken murya, shi kuma wancan yana da alkama wanda yake an noma ta ne a garaken gidumu ne, misali. To wannan yin wannan musanya riba ne sai dai in za a yi hannu da hannu. Shikenan za ka bani tiya arba'in ta alkama. wanda aka noma ta a jidumuni ni kuma zan ɗauki tiya arba'in in baka ta alkama wanda aka noma ta a garaken mu na murya an gane da kyau to a hadisi na gaba zai tattauna akai hallo washa'iru bi sha'ir wato sha'ir da sha'ir musanyan sha'ir da sha'ir shi ma wannan riba ne sai dai in hannu da hannu za a yi ka ɗoka ka bashi shi ma ya ɗoka ya baka to amma in dai ba haka bane za a samu ɗokan lokaci sai lokaci kaza zan kawo wannan sai dai in ka zo ka nemi ramci akwai bambanci tsakankanin ramci da canji canji daban ramce daban na zo gurin ka wani aramin jika goma da murece zan kawo maka kaga wannan ya sha bambam da wani ba ni jika goma in canza maka an gane ku aran jika goma da ka bani in na tashi da murece watakila in kawo maka jika goma tukum wataƙila in ka maka ‘yan jika biyar biyar guda biyu wataƙila in ka jika biyar ɗaya da bibi ɗaya da jika ɗaya yanda dai kawai dai a matsayin dai jika goma ce in na kawo maka dai haka nan zan ba ba canji ba ka ce zan maka ko to wannan ramce kenan aro to haka nan abin da ya shafi sha'ir in babu abinci a gidanka ka zo ka wajen abokinka ka ce wani ba ni tiya goma za a mini abinci kuma da sauransu da sissikar mu sai jibi za a yi ta ba ni tiya goma aro kaga wannan aro ne ka nema ba wai musanye ba ne zai maka aro ne ka nema to shi ko aro ko a gidan kura ana shi sai ka ɗoga ka bashi yin akwai na'am
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق ورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء shi kenan hadisi na gaba daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu abu sa'idin al-khudri ya ce hakika jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tabi'u zahaba zahabi kadda ku sai da zinari da zinari dan uwansa kadda ku yi ciniki canji canji na zinari da zinari dan uwansa illa mithlan bi mithlin face dai tamka da tamka dole ya zamanto kuma mun kula da wannan idan na kai maka canjin jika goma in ka tashi ba za ka ce ba to sai dai in baka jika tara da rabi da ishirin wa dala tamanin za ta sauka a cikin wannan canjin naka saboda ka ga yadda canji yake wahala dole ya zamanto nema na dan samu wata riba wannan dan abin da zan ɗauka zan dan jabce din a jika guda ina da dala goma kenan jika goma zan ɗauki dala ɗari kenan zan baka tara da rabi ne wannan bai halitta ba dole ya zama tamka da tamka shi canji dama da ake shi wannan shine almu'awana taimakekeniya ne ka zo guri na ka samu canji ni ma in wani ya zo ciniki in babu canji a guri na in je gurinka in samu canji ba wai in na je ba sai ka samu riba a kaina ko kai in ka zo sai na samu riba a kanka canji shine za ka yi wa mutum dan Allah idan kai za ka samu sakamako a wajen Allah amma ya zamanto ka yi canji amma kuma ka ce sai dai ya zamanto kai canjin da za ka bada dole ya zamanto ya fi kima sama da takarar da aka baka guda ɗaya. Wala tushiffu ba'daha ala ba'dun kadda ku fifita sashen wannan kuɗin akan sashi. Kace to kai wane kai da kace takarru kace so sabbi wanda za a kawo daga banki wannan yin jika goma goma na kai kana gani tsahi ne. Dole kenan tunda yan ɗari ɗari ne kake son saboda kaza da kaza da kaza dole in ka ba da jika goma don a jika goma kana da jika tara da rabi yan takarru mai kakku yan ɗari ɗari wanda ko lankwasa ba su da kai za ka lankwasa kayan ka ce ko alhaji ce kwarai kwa in kana bukata kenan a yanzu ma watakila ba ba a rasa kamar na miliyan guda a cikin gida inda har kana bukata don a jika a jika goma kana da za a hudda maka dala ɗari ta a kawo maka to kaga wannan an fifita wani bangaren akan wani bangaren in dai ya zamanto kuɗi iri ɗaya ne iri ɗaya ne sefa ce kowace sefa ce yar jika guda za a ce mata sefa ce yar jika goma za a ce mata sefa ce yar jika biyar za a ce mata sefa ce yar ɗari za a ce mata sefa ce yar ashirin za a ce sefa ko to in dai sefa ne kuɗi baya halitta a fifita wani akan wani in aka zo in jika goma na kawo maka to ko dala ashirin ka rage mini in dai saboda wahalar canjin ka ne wannan bai halitta ba an gane yawwa wala tabi'ul wariqa bil wariq maiki alaihi salatu wassalam yace kada ku saida azruha da azruha yal uwata kada ku yi canji na azruha da azruha yal uwata illa mithlan bi mithlin face dai tamka da tamka haka nan bangaren abin da ya shafi naira in ka shigo da naira za a maka canji to kada a ce to ai kai yanzu naira taka saboda gashi yan dubu dubu ne su yanzu ba su da armashi yan ɗari biyu biyu sabbi wanda aka yi sun fi armashi da sauransu sai dai a dinga baka din dubu biyu a baka dubu ɗaya ɗari takwas dubu ɗaya ɗari takwas za a baka yan naira ɗari biyu biyu guda tara kenan din dubu biyu za a cire maka naira ɗari biyu to wannan bai halitta ba saboda duka kimar su ɗaya yanzu in ka je ka siyan kaya aka ce wannan kayan dubu biyu ake saida shi in ka ɗauki wannan naira dubu ɗaya ɗari takwas ɗin ka bada an baka shi ba za a baka ba shi amma in dubu biyun ka ɗauka ka bada hawa za a baka shi to shi yasa duk abin da zai zama to kimar su guda ɗaya ce don wani kalite da sauransu wannan baya sawa a fifita wani kuɗi akan wani an gane ku wala tabi'u minha ghaiban binajizin sannan kuma kadda ku sai da wani daga cikin waɗannan kuɗin ku sayar da wanda baya nan da wanda yake hannu ka ɗauki jika gomar ka ka damƙa yanzu najitsi shine yanzu wanda yake hannu ga'ib ko wanda baya nan a gaba ne za a tara maka shi irin za ka zo ka za ka yi wata sabga ka ba da jika goma ka ce a canza mun gobe za amsa yanda ya kamata shine a gaya wa mai shago din muna buƙatar canjin jika goma ya ce to shi kenan yanzu insha Allah idan muka yi lissafi aka hudda muku jika goma da za a yi kira sai a zo a amsa shi kenan lokacin da aka zo za a amsa za a damka jika goma na amshi wannan jika goma ƙanana amma kada a kai kuɗi tun nan da kwana uku a ce kaza ake bukata to za ta mana kamar ni ne yarda kai ba na kamar ni yarda ce mana kana shago na- ko ne ka zuwa jima'a ka samu ko ka bani yawwa to wannan dama shi a yi ne da sharaɗi shi ne bai halitta ba a yi da sharaɗi shi ne bai halitta ba Eh, ya ce to ho yanzu in dai har kana son kuɗi fa in dai har kana son canjin nan sai dai ka bada kuɗin ka amma in misali kana jin tsoron ma in a hannunka yake za ka kashe shi ko wani zai tambaye ka ko kuma waɗansu dai abubuwan za su girma wanda in baka ware ba wannan kuɗin za a iya shiga cikin shi ka ce to wane saboda kal a yi kunya ku da ke 'yan kasuwa ne kun himu sanin inda za ku ajiye kuɗin kada dai mishi magana mai kyau ka ce to ni wannan dai kuɗi ne nake so amma na fi son ƙanana saboda a sabgar nan tamu da za mu yi ta kwanan nan yana so a min yan ashirin ashirin da yan goma goma da yan dala biyar biyar kamar na jaka ashirin saboda sauransu da kaza da kaza da kaza da kaza shi kenan ya ce to ba damuwa sai ka ce mishi to ga jika ashirin ya ce a to ai addini bai rauka ce eh ka san abin da yasa yanzu ba wai na damƙa maka bane a matsayin yanzu za ka bani ka riƙe shi ne a matsayin ajiya a wajenka idan na zo ni sai ka bani canjin saboda ni yanzu idan ka bar mun kuɗin a hannuna zan iya kashewa waɗansu abubuwa za su iya girmowa a damƙa shi a matsayin dole sai ka bada za a maka in baka bada ba ba za a baka ba a ce wani ya rigaye ka wannan shine bai halitta ba na'am wa fi lafzin a cikin wani lafazi illa yadan biyadin face da ya hannu da hannu wa fi lafzin a cikin wani lafazi illa waznan bi waznin face dai nauyi da nauyi in askeli ne ake ɗorawa ya zamanto nauyin iri ɗaya ne a cikin wani lafazi mislan bi mislin tamka da tamka sawa'an bi sawa'in daidai da daidai na'am
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء جلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا قال جلال كان عندنا تمر رديء فبعث منه ساعين بساع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به ثم اشتري به نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وانا حديثي shi kuma an amso shi daga Abi Sa'id al-Khudri yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Abu Sa'id al-Khudri yace ja'a Bilalun ilan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bilal ibn Rabah ladanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wata rana bi tamrin barniyin da dabino wanda yake kyakkyawa ma'ana bi tamrin jayyidin da dabino wanda yake kyakkyawa faƙala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa bilal min aina haza wannan ku kyakkyawan dabinan nan aina ka samo shi dabinan nan yayi ƙala bilalu bilalu ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam kana indi tamrun radi'un wato wani dabino wanda yake kashashe ina da kwai dabino ɗan kacin gane a wajena fa bi'itu minhu eh kana indana tamrun radi'un wato dabino kashashe ya kasance a wajenmu muna da kwai dabino wanda yake kashashe a gida fa bi'itu minhu sa'aini bi sa'in sai na bada tiya biyu aka bani tiya ɗaya ta wannan dabina muna da dabino wanda yake ba shi da daɗin ci a gida shine na ɗako tiya biyu na kawa shi wannan mai dabinan nan mai kyau sai ya bani tiya ɗaya liyata'aman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ci dabino mai daɗi shine dalilin da yasa ya ce mu ba mu da dabino mai daɗi amma dai ku akwai dabinon da ba shi da daɗi kuma makwabcinmu yana da akwai dabino mai daɗi sai na kawo mishi tiya biyu na bashi namu sai ya ɗauki tiya ɗaya ya bani shi kuma a wata nusuha ɗin linuɗi'iman nabiyya sallallahu alaihi wasallama saboda mu ciyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan dabino mai daɗi faƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama inda zalik sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da bilalu ya gaya mai haka sai manzan Allah ya ce awwa ce kash ainun riba ya ce wannan ai shi ne ainihin riba wannan ita ce riba awwa ya ce kash ainun riba manzala ya ce wannan ai ita ce riba na'am e ainihin riba in kana neman riba shine dabino mai sunan dabino ka ba da tiya biyu a baka tiya ɗaya ai wannan ita ce riba la ta fa'al manzala ce kada ka sake irin wannan mu'amala din mu'amala ce wanda addini bai yarda da ita ba walakin idza aratta an tashtariya sai dai idan kana nufin zaka siyi wannan dabinan mai kyau to yanda ya kamata ka yi shine fabi'i tamra bi bai'in akhara ka sai da wancan dabinan naka wanda yake maras kyau da ciniki na daban ka kawa mai dabino kyakkyawa ka ce malam kuna siyan dabino dan kacinga in yace eh da nau- a nawa nawa kuke siyan shi yace to shi dai kyakkyawan da ya ce muna siyan ta 160 amma shi dan kacinga da ke dan kacinga ne muna siyan shi 80 75 60 na'am haddala 70 muna siyan shi yace dai haddala 60 dai siyan shi ake yanda bayan da ba ta yi na'am to ya ku yi ciniki da shi ka saida mishi dan kacingan naka idan ka saida mishi shi tiya uku ka siya mishi ya siya jika guda tiya uku akan dala saba'in saba'in ɗaya ka saida mai dala sattin in ya baka jika guda sai ka ce to nawa ake saida kuma wannan mai kyau ɗin shi kuma wannan ah, barni ɗin nan ce to wannan muna saida shi ɗari da sattin ɗari da saba'in ka ce a an saida mun ɗari da arba'in kaga in ya saida maka ɗari da arba'in kuɗin tiya biyu ne amma da wani ciniki ne kuka yi da shi wancan ciniki na daban kuka yi bayan kun kashe sannan kuma ka zo ka siyi wannan da kuɗin an gane amma ka kawo dabino ka san misali wannan dabinon tiya dala tamanin ake sai da shi wannan tiya ɗari da sittin ake sai da shi ka kawo tiya biyu ka ce a baka tiya ɗaya wannan bai halitta ba an gane da kyau in mashtari bihi sannan kuma sai ka siyi wannan dabinon kyakkyawa da kuɗin dabinon naka wanda ka saida maras kyau din Mm, wannan shine abin da yake ya halitta duk wata kadara wanda ya zamanto iri ɗaya ce in kana buƙatar ta to ba za ka haɗa waɗansu adadi na kadarorin wannan ba ka je ka bada a baka guda ɗaya in ka tashi shine sai dai ka je ka saida su wane ne kuna sayan irin wannan abin a nan hatsi wanne ne kuke sai ce mu kowanne ma sai mukin a kawo wace wani iri kuke sai kowanne ma sai mukin a kawo shi ga ka kawo mishi wani wani wacen ka mai kwari da sauransu ya siye su ɗari da talatin talatin tiya bayan kun ƙare ya siyi tiya goma a cikin wacen ka ka ce to shi wannan mai kyau ɗin wanda ba shi da kwarin nan nawa kuke saida ya ce to wannan jika ba ishirin jika ba goma haka muke saida amma malam da ke ku ne ku ba da ba ishirin ki ku buga wani lissafi hallo ya ce a sa mun tiya biyar ka ɗauki kuɗin shi ka bashi a wuce gudu an gane wannan shine abin da yake ya halitta na'am وعن أبي المنه- المنهال سيار بن سلامة قال سألت سأل سألت البراء بن آزم وزيد بن عرقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا Na'am. An abil minhal wannan hadisi shi kuma amso shi daga abil minhal shine Sayyar ibn Salama. Yace sa'altul bara ibn azim na tambayi sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam albara ibn azim wa zaid ibn arqam da zaid dan arqam yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su. Waɗannan dukkaninsu sahabbai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Na tambaye su anis sarfi dangane da canji. mu'amala ta canji ina da kwai zinari dan uwana yana da zinari in muka zo za mu yi canji ya za a yi fa kullu wahidin minhuma yaqulu kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun yana faɗa yana cewa hadha khairun mini ai wannan shine aramma irin yanda dai malamai suke in suka haɗu in aka yi fatawa a ce a malam ai ku za ku bada amsa wannan ce a'a bismillah akramakallah in kuna na aibu min ba magana to shine kowane ɗaya daga cikin su waɗannan sahabbai din yana cewa wannan shi ya fi dacewa da ya amsa wannan fatawa ɗin. Eh, fa kullu wahidin minhuma kowane ɗaya daga cikin su waɗannan sahaban guda biyu da shi albara ibnu azim da a zaid ibn arqam kowanne daga cikin su yana cewa hadha khairun minni wannan shi ya fi dacewa da ya amsa wannan fatawa ɗin ba ni ba zan amsa in dai yana na ai ba zan yi magana ba ba haka ya kamata idan malamai suka haɗu kar ya zamanto kana da zazzali so kake a yi magana kawai carab ka ba da amsa a yi ai wannan kaza kaza ka ne a a ka tsaya kowa akwai ladabi na shi an gane ku in dai malamai ne suka haɗu to ana so ya zama to kada ka dinga garajen ba da fatawa kai tsaye na'am sai ka yi haƙuri ka ce a akar maka la'aiko za ku ba da fatawa shi ma ce a'a haɓawa ne in kana na a'a ku ba da fatawa shi kenan daga ƙarshe wakilahu ma ya ƙulu kowane ɗaya daga cikinsu amma a nan zaidu ibn arqam a ɓangaren kasuwanci ya fi albara ibn azib ido shi ne babban ɗan kasuwa a cikinsu ya fi albara ibn azib ido a ɓangaren kasuwanci to amma kowane ɗaya daga cikinsu yana cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai zahabi bil wariki dainan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da ciniki na azurwa da zinari bashi an gane ko shine canji na azurfa da dinari bayi shine zan ɗauki naira ta dubu goma in baka za a kawo min sefa jika bakwai kaga wannan ba ƙaramin hatsari gare shi ba saboda cinikin naira yau kin wannan zai iya yiwa in canji naira gobe ta tashi zai iya yiwa yau in canje ta gobe ta faɗi to wannan bai halitta ba duk abin da ya zamanto canji ne kuɗi daga kuɗi kaza zuwa kuɗi kaza wanda zai iya faɗuwa zai iya tashi baya halitta a yi bashi an gane ku ba zai yi ba yanzu in baka jika goma in ce za ka bani naira dubu bakwai gobe Mm, baya halitta wannan saboda yanzu naira yanzu za mu iya yin ciniki da kai mu kare ko dubu ɗari za ta kama jika saba'in jika kaza wajen gobe in muka zo muka sake buga mu ga jika biyu ko jika uku ta faɗi ko ta hau sama to kaga bai halitta ba in dai ba yanzu bane za a bada canjin naira da sefa ka ɗauki naira ka bada in ɗauki sefa in baka an gane in dai har za mu ɗauki lokaci wannan bai halitta ba saboda eh saboda eh, duk wani kuɗi wanda zai zamanto ba iri ɗaya ba ne kuma ba amincewa canzawar shi daɗuwar shi ko ƙasan shi to wannan bai halitta a ce an yi wannan saboda a cikin ku watakila za a rafci wani in ni a matsayin kidahumi ne ban san harkar kasuwanci ba in na zo gurinka wanda ka san kasuwanci ka san yanayin naira ba yanda za a yi ka yi canjin da za ka faɗi eh to ka gani aka yi haka nan ko ka san ba yanda za a yi duk naira ta ƙara hawanta ta ƙara hawanta ba yanda za a yi lokacin da na zo amsan ta kai wannan kin kuɗi to amma in ya zamanto ni ni ne na san canji kai baka sani ba in muka zo haka na hallo ni dai zan rufa ka to amma in aka zo lokacin ruwa lokacin hadiri amma ba zai yi ba bayan an gama hadiri ka ce kuma lokacin za a yi ruwa ana cikin ruwa ake ana cikin hadiri ake ruwa an gane ku yawwala
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت wannan hadisi shi kuma na ƙarshe an jiyo shi daga Abu Bakra shine Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil fiddati bil fidda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani dangane da mu'amala ta canji na abin da ya shafi azurfa da azurfa wa zahabi bi zahabi ko mu'amala ta canjin zinari da zinari soban shi illa sawa'an bi sawa'in face dai daidai da daidai idan ka bai wa mutum jaka biyar zai canza maka to jaka biyar zai canza maka kada ce a sai dai in baka jaka biyar ba ashirin eh tunda ni ma ɗazu na nemo canjin nan duk yanda canji ya kai akwai a wahala to baya halitta ka ɗauki riba a kan shi an gane ko ka dinga yi dan Allah sai ya zama to Allah ta'ala ya sa wa abin naka albarka amma wa amarna an nashtari al-fiddata bi-dhahabi kayfa shi'na sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu da mi canjin zinari da azurfa din yanda muke so ya bar kafal a buɗe in za ku yi canji na naira da sefa ko yanzu iya kai ka bada farashi 150 wannan ya bada 140 wancan ya bada 160 kowanne wannan yanda yanda kaga dama ne amma in dai hannu da hannu ne na zo ne gashi ne ina buƙatar naira naira ina da ina da naira ta ina buƙatar sefa ka ce to mu dun dubu ɗaya ɗari da hamsin muke siyanta wancan ce mu ɗari da sittin muke siyanta wancan ce ɗari da arba'in muke siyanta an gane ko ya halitta wannan kai fashi ina harka ce ta kasuwanci wani gurin za ka je ka siyan yadi ka siyo shi ɗari uku da hamsin wani a siya maka ɗari uku da talatin akwai wanda za a ce bai halitta ba kowanne ya halitta harkar kasuwanci ce ka siya ne na saida idan aka ce wane yana da tsada kai ka kai kanka gurin shi an gane da kyau to in dai abin da ya shafi kuɗi ya sha bambam kuɗin da zan amsa a gurinka ba irin wanda zan ɗauka ba ne in baka kuɗin da ake kashiya a ƙasa kaza shine zan amsa a gurinka kai kuma ni ku kuɗin da zan ba kuɗin da ake kashiya ne a ƙasa kaza ba iri ɗaya ba ne to manzon Allah sallama ya umarni da mu irin wannan canjin a din yanda muke so wa nashtari az-zahaba bil fidda mu siyi zinari mu yi canjin zinari da azruha kaifa shi ina duk yanda muke so qala Abubakar ya ce fas'alahu rajulun sai wani mutum ya tambayi ma'aiki a sai ya tambayi Abubakar faƙala sai ya ce wa Abubakar yadan biyadin hannu da hannu idan za mu yi cinikin irin na abin da ya shafi kuɗin da ya sha bambam zinari da azurha ko naira da sefa idan za mu yi canjinta ya zamanto hannu da hannu ya ce haka za sami ito ya ce haka na ji daga bakin ma'aiki alaihi salatu wasalam in dai hannu da hannu ne to babu laifi ko nawa nawa aka saida muka zo muka yi ciniki da kai wani za a ga cewa in ka je wajen shi naira zai maka ciniki misali zai canza maka dubu ɗari zai iya cewa dubu ɗari da arba'in da wani abu 145 misali wani za ka ji in ya buga maka ya ce maka 147 wani za ka ji ya ce 144 saboda farashin ne ya dan sha bambam ba wani abu ne ba za ka ce ba wannan ya yaudare ka ya cuce ka ya kara maka ya kara maka 300 wannan ya kara maka kaza wannan ya kara maka kaza yanda ya baka farashi ne da yanda wancan ya bada farashin shi da yanda wancan ya bada farashin shi saboda ba farashi ɗaya take tashi ba da shi ko a yanzu inda za ka tambayi mutane biyar wanda suke mu'amala ta naira za ga cewa wani lokacin farashin ya dan sha bambam wani ya ce maka kaza wani ya ce maka kaza wani ya ce maka kaza kuma kowane ba wanda zaka karyata shi an gane ku wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik